من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shaurare daga nan gidan radiyo amfani jamhuriyar Nijar ta maganar jamhuriyar Nijar yau muna subdu daren 21 ga wata na rabiul awal hijira shekara 447 wanda ya dace da sha uku ga watan tara dubu biyu da ishirin da biyar masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 masu kallonmu da sauraronmu ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fashkita ko su kama muryar sunna da magaran ko su kama karatu and direct ko fashkin malam hassan ibrahim suna iya aiko da tambaya ta hanyar facebook a lokacin da muke karatu insha Allah Allah mana muwafaka akan daidai kurakuri Allah gafarta mana Allah ma'aula Ibrahim bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in da tambaya na farko bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga malam yana tambaya kamar haka yace iya cikin sallah ne sai ji kamar wannan gaban shi yana yana tashi haka wai in ya dan rike shi haka nan bai komi
to motsin al'aura baya da matsala matuƙa ba hudu komi ba baya bata arwalla sai dai ɗan an hudu wani abu kuma motsi na al'aura bai ya bata arwalla bai bata sallah kuma ta shiga sallah shi kuma har sai ya ji wani abu daban bayan wannan
na'am to mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya ne a game da isra'i da mi'raji kawai me ake kiransu waɗannan abubuwa guda
isra'i shi ne nasin ƙur'ani kasuwatul isra subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawla linuwa min ayatin annahu samil alim Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda asara bi abdihi wanda ya tahiyar dare shine isra'i tahiyar dare da aka bi abdihi da bawan shi laylan cikin wani bangare na dare min la masjidil haram illa masjid al-aqsa allazi baraka na hawla zuwa daga makka kenan masjid haram zuwa masjid al-aqsa wanda wurin da Allah muka yawa albarka da ga mai shi wannan shine isra'i tahiyyar makka zuwa baitul maqdis mi'raji kuma bayan an tahi baitul maqdis Allah gama shi da annabawa ya musu limancin sallah kuma Allah ya sama da shi daga sama daga nan baitul maqdis zuwa sama shine mi'rajin tashin da aka daga nan shi zuwa sama zuwa da dai Allah tsaye da shi magana takewa na makce ya gaba bayan nan shine sira'i kenan tahiyya maka zuwa misal kasa miraji daga misal kasa zuwa sama shine miraji
na to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya ne shi ma dai ya ce bayan gaisuwa zuwa ga malam iya tambaya ce wai menene ake kira mabudin aljanna mufitahul janna la ilaha illallah kalmar tauhidi ce babban abu nan shine kalmar tauhidi
to ya ce kalmar tauhidi kuma tana da nafiyu da da ithbati ba me ake kira da wannan
wannan ga daman kuran me sai hasan nafiya sanan kuma sai tamam ananta ba aka ce nafiyu daga ce la ilaha shine ka kore ke duna abin bauta me isbat ka ce illallah sai Allah shine nafi shi isbat shine nafi isbat kuma kenan kore duna abin bauta da ba Allah shine la ilaha ka kore duk abin bauta da ba Allah ba sai ka tabbatar da bauta gawa illallah sai Allah shine isbat kin
Assalamu alaikum warahmatullahi wannan ke tambaya akan anniversary da ake ma yara da kuma wasu manya ma da suke yi ya ce shin wannan ya halitta musulmi ya yi ba wani matsala addini to da shi wannan Allah annabi yana mu koyi koyi hudan saro annabi cikin ya cikin hanyar annabi koyi da su kenan shi ya cikin koyi da su duk wanda ya yi koyin koyin hudan saro turawa ne ya koyi ayi ba wannan kakannin wai wasan mai annabi sanama wannan koyi da a fili ba wannan magana shi ba koyi da turawa ne turanci ne kuran kuma cewa akwai haukan dan adam ka zo kana raye za a zo a yi fetan wai anniversary ka shiga shekara sattin kana kwanan ka iya kaya kana murna shirme ne shi ne kawo misali wata ranar abin aya daga mutane wani cikin masu kudin najeriya masanane ne cikin masu kudin najeriya a wani kan ci tarihin mutuwar shi wannan dan kabo a takaice dan kabo da mutum kan ci tarihin mutuwar shi allah shi kan shekara ta mashi dan kabo an yi cikon shekarar shi sattin daidai aka zo aka yi dina aka yi sha a nan kano da abokan arziki da yan uwa sauransu aka yi dina ta cikon shekara sattin wa dama kaka an kuska ma hanya sattin ake yi murna na cika sattin aka yi kuma waɗanda ya za a yi sha na biyu a ingila a london a london za a yi dina ta biyu an kuma a ƙarhe aka yi da da asuba za a tashi za a tashi a tahi london a ji a biki har ƙarhe biyu na dare aka tashi daga dina ta kano da sahayarin dabu da aka yi na hidin jirgi bai zo ba ya makara ya makara shiru da aka zo ɗaki a rihe da aka bu- kai da aka shaida gurin aka samu cikin dare ya rasu wallahi shi shi ai dan kawo dan kawo ka danta tare mutu shi abin da kai a radio ne haka ya mutu shi kenan mai jirgin wannan bai jirgin kawo kamar dan kawo haka ya mutu an yi an yi cikon shekara 60 daidai a shekara na kare za a je a yi munna ta bi a london kurin shi kenan babu shi wannan aya ce ga mutane cewa rayuwa haka kawai munna ta ka kusa mutuwa kullum ka kare mutuwa ce kasa shiga ta kai kana kare ta yi lahira ne ma kuma da mun siya kurin al'adu ne kun na tura gaskiya Allah ya shaida mu kurin sun ana gafarta mu tun kurin
so nake tambaya akan shafa'i da wutiri da kuma rakatul fajr ya ce lokutan su da lokutan kuma karewa su cikin ari yaro Ah, magana ta shafa'i da wutiri shafa'i da wutiri iya shiga daga an ƙare isha lokacin shi ya shiga na'am
iya ƙarewa keto alfijar na'am
Eh, yana ga cikin sabbin sa'ad bin abi waqas ne radiyallahu anhu shi daga an ƙare isha sai goma ge sai sai ka raka shi guda ma suka ce yanzu kuma raka da isha da ya ce eh dan kai huce ne kuma dama abin sanin ne kare kan zai an ƙare isha lokacin shi ya shiga amma abin da yi ne ka iya lokacin suhur sulusun dare na ƙarshe in ka iya amma lokacin shi ya shiga wanda kana tsoron makara kamar da annabi ma abu huraira kai kwanta sai ya yi huturi wannan shine kenan lokacin shiga a ketawa wannan hada bayan isha karewa ketawan alfajir sai dai ga wanda ya makara mutumin da ya saba tashi kare ego hudun dare kayan asuba lokacin sau ya wutiri ya makara tun an ba shi dama ko da ya tashi alfajir ta keto yana iya yin wutirin shi kuma ya sallah ta rika alfajir kuma sallah asuba ga wanda ya sani ga wanda ya saba yi makara ce na'am
Eh, shi kuma eh, ita sallah ta walhaku rakatul fajr rakatul fajr ita kuma tana shiga ba a yin ta sai an tabbatar alfajir ta keto ta kuma sai ta cikin dudu wasu ta masallaci a ita da za mu misalin ta rakatul fajr rakatul fajr kenan raka'a biyu da ake bayan keto alfajir ta nafila kenan ba a yin ta daga alfajir ta keto ta shiga tana karewa aka sallar asuba amma ga wanda ya makara ko ya mance iya da dama ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatarwa ɗaya cikin sahabbai wanda ya yi ta bayan ya zo masallaci gana annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana nafila idan an tada sallah ta farilla gan haka wannan sahabin ya san da haka da ya zo da ya zo da ya zo masallaci bai bar katul fajar manzon iya sallah he bi annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ta asuba da aka kare sallah sai ya koma gehi ya kawo na ta asuba na da- na bai ga sallah kana asali ba sallah na fila ba asuba yace ya rasulullahi na zo ne sallah ta asuba ba- na bi sallah ban samu katul fajar ba su nake an zo annabi ya kiyaye shi tabbatar shi na ci sunna sunna takrirriya eh na sai wannan yake tambaya akan eh, kafara kafaratul yamin kafara ta rantsuwa Mm.
ce to shi ya kasance mai yawan rantsa-rantsa ya ce tun yana lissawawa in yi wata rantsuwa ya ce wannan akwai kafara a kaina in yi wannan ya ce wannan kafara a kaina na lissawa ya ce yanzu har ya mance lissayan nashi ma ya yi ya ce to yanzu wannan kafaron da suke saman kanshi wanda bai biya ba ya zai
to akwai ana ga magana kafara in kafara iri guda ce akan abu guda ne irin nau'i guda ne ko sun jiro ana yi kafara guda amma an akan abu daban-daban ne ko ce ka mata kafara ta na ya kwatanta kamar nawa ne kai ta rage gare ka ya kwatanta dai ka san kayan nawa kuma wani kullum masa yawan rantsuwa abu guda ne amma mu gane in abu rantsuwa iri guda ce na to wannan kafara guda za a samanta amma akan abu daban-daban ne ta saba wannan ko ce ka mata kafara ta kuma mu gane iyawa ƙarya ce yake yi ya rantsuwa to
shi akwai bambanci rantsuwa kai rantsuwa kan ƙarya ka san ƙarya ce ka fara bata wanke ta ana kiranta yaminul gamus ya cikin kabira amma tuba tana wanke ta in ka san ƙarya ce kake dama an bukai baka ce wallahi nayi wallahi nayi kai ƙarya to wannan kafara ba kafara kun ka tuba ga Allah subhanahu wataala kafin Allah ka maka ba bata bukatar kafara rantsuwa da ake ma kafara ka yi rantsuwa na rantse da Allah musa na rantse da Allah zan yi kaza he ba kai ba ka fara ta kama ka ko na rantse da Allah ban na yin kaza he kai ka fara ta kama ka amma an zuba magana bawa akwai abin da ake ciyar da mutum goma abinci ko musu kaya kasan kwamfuta goma iya da hala yanzu amma ya sauki da yanzu kuma a shari'a ta ba da dama wani bai samu ciyar da bai samu ba yantar da bawa bai samu ba ciyar da abin eh, bai samu ba ciyar da abinci shine za a zama kwana uku amma matuƙa za ka iya yin ciyar da mutum goma saɓanin sauran kafarori sauran kafarori kurin an yi san yantar da bawa tukun a yi azumi in ba iyawa amma ita ta kafara ta rantsuwa sauƙinta ita kurin an yi san ciyarwa akan azumi Allah ta fama da majid sai mu salasa ayyam wanda bai samu da shi aka ce wanda yake da halin ya ciyar da mutum goma abinci ya azumi uku ba ta yi ba to ita ta rantsuwa an yi son ciyar da abinci ka ba mutum goma fada goma abinci zama guda na mutum goma ka bada ka basu shine ka fara ka amma an ta ƙarya ce hidatu ba ga Allah kuma ina ta kai da mijin ka san wace ce kai ta ƙarya ce kai gwada gaskiya ce
ne mai wannan tambayar shi kuma yake cewa an yi bayani akan wadatan ki huma na ka awa ku kada ku auri matan da iyaye suka aura Mm, ya ce to idan uban ne kuma ɗaya saki mata mm.
sai uban kuma ya gani ya ce zai aura shin wannan shi ya halatta ai na kaga wancan akwai wannan kin wani guda suka zo suka sautin sai wa halal abana kuma nazin min aslabikum kenan
kenan dan ga daga aran mace ko ba kun ta kare ta hargar halayyar ka inda dan ga cinka ne wahala haram wala wala abana kuma zalisin na talabi kuma Allah ce to kenan magana ta kare an ka aran mace kurin kurin shikenan ta zama haram ga babanka
na amma da sai wannan shi kuma yake tambaya ce wai wando wanda bai kai gwiwa ba a iya yin sallah da shi a ko me ta gwiwa na rihe ta na Mm, na rihe gwiwa duk da akwai masu ganin bakin amma dai abin da gwiwa tana ciki kuma mana gwi- rihe gwiwa shine zama zai rihe dan maka rihe gwiwa ba kenan akwai sauran cinya ba ko a takaice ya wuri- ya rihe gwiwa da sai wannan shi kuma yake tambaya wai a iya ajiye jinin layya don saboda eh, in an samu ciwon kai mai tsanani a dinga shafa ya ko ba a jishi ba ana mu an haram ne mu aiki mu magani da jini annabi ya ce al'umma ta ana ta ha- aiki haram an haramta mata aiki da abin da karamta magani da abin da karamta mata Allah bai sanya ba magani cikin al'umma ta ka abin da ke haramu ne ba wannan wannan gargajiya ce ba ba magani da jini na'am eh to sai wannan shi kuma yake tambaya ce wai kaya wanda kai kai kai kwance kai mawarki da su amma a jikinsu babu babu najasa wai ka iya yin sallah da su da kyau ma ba wurin kare janaba wannan ka dauka ma mun da cewa dirje magana mai ba na jisa bace ko to kaddara ma da ya taba shin sallah da kun kai ba ruwan kare janaba ka janaba kai ta shawa kai ka sallah da su Mm. an kai kasamta kun kun kasamta ba laifi bane ba amma dai kai ba ruwan su da janaba Mm.
na sai wannan mai tambaya ke cewa malam sai daga cewa wai lalle da ake ma ango a ranar auren shi yana da asali a jini iya da asali a cikin al'ada ba gamin ango da wani kuma lalle kuma ya sami wanda wannan gina al'ada al'ada al'adu ne kuna jahiliya ma amma ka wanka a samu da muna ran ban zama Allah kan amma addini kato za a tube shi gaban maza da abokan wasa mata ana ana jadda ana dama shi ana dama shi ana sa mashi da lalle da wani kashin hada kashin da komi haka muka tashi ana yi haka muka ana yi da mota so yanzu na kware ko kai ne muka sani mun gani ana yi wallahi idan mun gani ana yi kato za tube za tube shi an kokari a bashi a bashi dan kilat ana dama shi ana kuma hada mata da abubuwa bakan da wakan wasa ana dama shi ana ana mai ana mai shigantaka ana haka ake wanka da na al'ada shine wanka da ake wanka ango to ne ga maka haka bane shi bai san shi ba ko bai bai rayu ga abun mu ko ko haka ne tabbas wanda idan man shaya gaban mu haka ne wanka al'ada na ango eh kuran lalle wannan sha lalle da rana shi ma lalle duk abin da ke al'adan ce da za a zo mata da maza ana kama kana shahawa kana maka da shi abu da ke na al'ada duk al'adu ne kuran kullum muna magana musulunci aji al'ada a gehe kuran ayi addini kuran eh ba wani duk eh wanka ba yanzu akwai amma a ce wanka wancan wanka ne kuma wankan bai alaka da addini wanka ne na da lalle da wani kashin akwai waye kuma a dama kana ta wasa da turare waye ba da ba magana wankan addini
sai wannan ke cewa a sallah ta gawa ya ce idan liman ya yi kabbara ya ce wannan shirin da ake su mamumi za su karanta
to shi ma liman eh kabbara ta farko abin da kace za karanta bayan kabbara ko za karanta fatiha hada sura ya tabbata annabi yayi bayan fatiha a yi kabara ta biyu a wa annabi salati na ibrahim a yi kabara ta uku a yi addu'a cikin addu'o'in misali allama gafir da hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ga'ibana wa sagirana wa kabirana wa zakarina wa unsana allama man ahyayta minna fa ahyiya al islam wa man tawaffayta minna fa tawaffahu ala al iman allama la tahrimna ajrahu wa la tudillna ba'dahu namiji ne kuma ta ce allama la tudillna ba'daha wa la tudillna ba'daha shine addu'a da ake harka ta uku kabara ta uku haka ta hudu ma haka za a yi eh sai kuma yake cewa idan ya kai ziyara makwantai kan kabarin iyayen shi haka misali ya ce me zai karanta an yashi addu'a kan alama gafir li abi misalin babanka ne alama gafir li abi alama gafir li warhamu warhamu afa anhu in ba baka ce alama gafir li ummi alama gafir li warhamu da addu'o'i da kai alheri shi wani magana maganan ma'aihi ko ma'aihiya na ciki duk abin da kai alheri Allah zai kai musu ko mai karanta eh sai wannan yake tambaya akan faduwar rana da kuma mutuwa alfajir
to zaɗar ma shi malam ya faɗi amma kullum na cewa mutane abu ne a hili faɗuwar rana abu ne wanda kana iya diba duk da keto alfijir ne ke da matsala ga wasu a yanzu dai abin da za a ce na keto alfijir kenan me ake cewa yau kaman karhe biyar da minti goma sha hudu za a diba biyar da minti goma sha hudu kuma ita kuma magaraba za a diba ta kare shida da ishirin da bakwai a misali gobe za mu ci yau ta huce ai kenan gobe kare bakwai da kare shida da minti ishirin da bakwai za a diba ta ita kuma alfajir kenan biyar da goma sha hudu na'am sai wani ke tambaya wai ce ana shiga ta mana wai da aljani da shaidan duka ɗaya ne ko kare suna da bambanci
akwai bambanci na'am
aljani iblis a yanci jinsi na na shaidan na aljannu amma Allah ce shaɗin da jinni waɗansu shaɗin da jinni waɗansu kenan a mutum akwai shaidani haka aljini akwai shi duk lalatacce wanda ya lalace tsagiyar shi an kace mana shaidani wani shaidani ne kenan shaidana akwai aljini akwai a mutum ba jinsi bane shaidani shaitan aiki lalaci ne na mutum ko aljani ana samu a aljani akwai a mutum amma ta aljini shine jinsin na aljannu
na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma daga facebook ne yana tambaya wai wani yana iya yi wa wani istikhara
to shi eh, ci gaban can eh, Allah ya ambaci magana halitta kar aljannu wal jinna khalaqna min min marajin min nar ko wannan wuta ce ganga aka halicci aljannu jinsin aljanni shi kuma dan adam daga min turab annabi ya ce hukulul mace hulka mala'ikata min nur an halicci mala'iku daga haske kenan aljani mai marji min nur annabi ce amma shi mala'iku daga haske ne yace adam kuma mai wasu falakum an sabata muku halitta ana cin wuri da yawa daga turabin daga tsinin daga hama'in musamman daga sarsal duk wannan dai bayani daga gabata kenan wannan su ne jinsi ne na aljani he na mutum he na mala'iku shi kuma wannan shaidan shedan a ne shi ne mai shaidan da da aljani ha mun kare shi to
akwai da karanta yanzu eh a wannan mutum ya ce wai mutum kamar wani ya iya yi wa wani yawwa istikhara da ta so istikhara me istikhara yan uwa kamar ɗaya cikin sabbin daga jabir nake ce anan sai zama yana karantar da mu istikhara kamar yadda ke karantar da mu alkur'ani kenan wani abu ne wanda sahabbai suke amma me istikhara ba da zabi ga Allah subhanahu wataala zaka yi wani al'amari amma ba a yin istikhara kan mustahabi ko wajibi ko sunna abin da aka ce ayi zai misali wallaha ko azumin kwana uku ko kaza yana ba bukatar istikhara nan a misali armi zan yi almunci ko ka almunci sai ni bulagun bulagun kai ko in ko in yi zaka ta in istikhara dan jihaji ko kan jihaji kaga babu wani magana yanzu ka kawai zakai zakka to istikhara wani abu kake so kai kana so ka ba Allah zai abin wannan inda alkhairi Allah tabbatar da shi ya abin albarka an ba Allah ba ta abin tun istikhara kidan ka ba Allah zabi kun istikhara ba wani ganin komi a gwada maka a mulki na wahayi ba a gwada ma komi kurin kai dai za ka yi lamari ne abin da cikin kalmomin istikhara ya Allah kai ne masanin gaibu ni ba san gaiba ba kai ne mai iko kan komi ni ban da ikon kan komi Allah wannan abin da zan yi in alkhairi ne a gare ni a yanzu ko a gaba Allah ka tabbatar da abin kama abin albarka in wani abin zan yi Allah kai ka sani in wani abin zan yi sharri ne gare ni a yanzu ko a gaba addini ko a gaba Allah ka bata abin ka kama alkhairi din da yake ka sa inda da shi wani shi ma'anar istikhara kin akan haka kakin istikhara wani bai ma ita misali abin da ake yi zaka ji haka misalin malami ne malam zan yi balaguro ko aram yace zan ma istikhara ta kaje ka dawo gobe to kaje ce ka je ka dawo gobe zai ma istikhara to dan duba ne kaka shi ware shi kaka kuma koma in da ba gano ban ka gano kaje ka kaje wajen boka in da ba gano wajen wakashi kana ga malami ne ce maka jo zan diba gobe zan ga maka har ma aiko ka ayi fara kawace ba kawace ce to ka je wajen dan duba ka in ka koma da baka sani ba yanzu ka je ka ka koma ba mai gaya maka wani alkhairi ko alheri shi matan malam shi ne arma suke na suke su ba su ko yawa alimi ma kuna ma shirme ne ba wani abu zai gani ko nan istikhara kai dai ko maka kai ko nan ka bashi ko maka malami amma cewa wani istikhara to dan duba ne wannan shine gaskiyar magana
na to malam wannan yake tambaya ce iya bin dinnan sallah ne ya isko raka'a biyu to da ya tashi ya cika sai kuma suka yi su ba'ati to shi ma ya kare ya zai ya sallah shi ma mun mai bin liman idan kana bin liman sallah kai masa buki ne kenan an barka wani abin sallah raka da ko sama da haka in limamin ka ba a dace zai kuna t- cikin ta higa ya sallama to da ya sallama tun da ya sallama baka bin shi baka salamci ya ka tashi ka ci ko abin da ya maka saura daga baya kai ma ya kai ba da salam sujada ba da salam bayan ka sallama ka ko da baka na abin samu kai dai liman kin ga ba'adi kai ka tashi daga baya in ka sallaka kai ka kawo ba'adin ka amma misali kabli ce zai me ba'adi sujada biyu da ake yi bayan an sallama daga ta assalamu alaikum kai ka tashi daga baya kai kai ba'adin ka misali amma kabli wanda sujada biyu da ake yi kayan an sallama kana tare da liman baka bar liman dole in kabli ce sai an yi da kai idan kabli ce wanda ake kayan sallama dole ka ji ka bi shi a yi da kai an kare in ka tashi ka ci sauran sallaka kuma in kare baka yin baka yin wata daban wannan shi ne magana wallahu a'lam
wai sai wani yake tambaya wai kamar mutum yana da kamar a masoya da zai aure ta sai ta ce ya saya mata kamar wata za ta yi abin ga anniversary kin nan da ake yi wai ta ce ya saya mata shakula wai ya iya sai to kaga na in ka samu Allah gaba ta ce ma za ta yi masakarcin kashi kamar tun ta kare mata kai mata magana balle ka man ka mata wani shirme ka kamar da gaskiya ne ba sunna bace ba ba aiki musulmi wani anniversar tun da za ka fara aiki amma ka ba ta goyon baya aka yi anniversar ba dama ko ka mata hukuncin anniversar kai ma ka sata ta ta saka taka kakka ba ta da nan kuran kullun kai zan kan gace kai ƙarya ka bi ta kan addini kuran ba a yi kuran bakka yi kuran bakka dan ba addini bane ba koyi da turawa ne eh ci gaba
to malam wannan yake tambacewa wai azumi ne ake bin shi wai na kafara da kokoran tsoyi ne ya ta yi da yawa har ma bai san kono ba ne yanzu ya kama lissahi ma ya ɓace a wani mun kare da shi mun kare da shi mun kare ba shi amsa iya cikin farkon tambaya da goyi ta kawo Mm. Ba shi da dauka. Eh.
sai wannan yake tambacewa wai ba kyau mutum ya yi alkawalin yin azumi ko kuma wani aiki na ibada idan wata bukatar shi ta biya
babu lahi kai nazar abu ne mai kyau ba abin da ake cewa annan salasa ke cewa la tundiru fa inna nadar la rudu min qadar shay'an fa inna ma shi istakhruj la min al-bakhil mana ruwa ta man bukhari ka ruwaye ta tabbata da ruwaye annabi ya ce kakku nazar wani bakance ba ba- ba bukata ku yi shi misali Allah an ka wanda zan yi kaza Allah an gaban aihuwa kaza kai Allah an gaban shahada kaza diploma kaza zan yi kaza ba ma Allah haka nan ba kama ba ma Allah ba nan baka kamar kamar Allah ba nan baka da kai ma in kan dan nan kai mai azumi he baka a a annabi ya ce wani abu ne wani Allah ke daga har maroci gurin bai wani komi amma haka kurin dan Allah kurin ce na dora maka ina zan yi azumi uku dan Allah zan yanka sa dan Allah zan yanka saniya ko rago dan Allah ko kaza zan yanka dan Allah wannan yana daga cika kuma wajibi ka cika amma ka ce Allah an kaban zan kaza amma an kai wa dole kai wa zan bashi idan duk da ba ba san kai ba ya maka yi amma in kai ya zama bashi dole Allah in ka ban da zan yi kaza Allah in ka ban diploma zan yi kaza in ka zan yi kaza to dole in ka samu shi kai kuma amma ba abin da ake nema kai bane ba shine kurin magana eh amma in ka dauka shi ka- ka- ya hauka abin da aka so kurin ka ce dama Allah azumin kaza kurin dan Allah zan yi
ta wannan eh, masu eh, eh, manoma ne wai sun tuni su sun fara cin kayan gona to kuma lissafin ya ɓace musu wai kuma ba su karkace shi ba ko ya ne za su yi wannan su kuma masahabat ibn hazm da imam shafi cewa abin da aka ci kayan a girbe bai cike da sahi shi masahabat imam shafi haka ibn hazm tunda wannan in ta kai wato haka yau hasadi kai baka zo gasa ka cira ka tumu ka dan cira ka taba wannan mata ya sauki da kurin sai sai su bari kurin shi bai cike da sahi shi magana wanda zamu ce bazan sa wannan masahabat ta yi sauki gurin kenan ba- bai cike da sahi abin da aka yi tumu ko aka ci kayan a a girbe eh
to malam ne ke tambaya cewa wai azkar na wanda ba na bayan sallah sallolin nan guda biyar ba eh ya iya yi da tafsi
in kai ne kai ta wancan ta zuma shi yan wa kullum magana ne eh kullum abin da ake magana ka bar magana malamai ana iya ba iya dole ra'ayin fahimta malamai ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam kai bin sunna annabi da me yayi ko da me yace ai ba mai magana ma annabi sallallahu alaihi wasallam iya kirga askar da hannu da yatsa kuma sai ma dama ka suna ka huta ma kuma ya ce a yi kuyi da shi kuma ga- ga- kuma dalilin ya ce kuyi da yatsa yatsa gobe kiyama ana mata tambaya kuma tana shirya gobe kiyama tana mai shaka ba zai ce maka ainihin duk daman dari- ka mance ne wannan iya sa ka abu cikin babu nutsuwa kan kan daga samun takwata bzi sai ga mutum eh wanda ga hira ma ya ismail zaman ka ka iya sa ka ba kana abun ga cikin gafala amma kai concentrate ka aje hankalinka ka samu nutsuwa bakin azkar kin da annabi ya kanta na sunna aka goma ta tare ne ko aka kanka ce 100 dan kai wudi na annabi ce 100 to bana ba annabi kanta shi ba da kai 150 160 ko 130 200 dubu da kaza to wani wani tsarin wani ne ba abin da tabbata a sunna daga annabi sama abin da ya wuce 100 a ce daya uku bakwai goma ko 70 ko a ce 100 amma a ce maka 127 ɗari da sha tara ɗari uku da hamsin ɗari bakwai da kaza to tsarin wani ne ba suna ta kashe ba to ne kuma za kasa ɗari ɗan uwa a shi hankalin kai tsakanin ga Allah mutum ya tsaya ya yi nutsuwa na kuma zama amma kuma sai ana iya yi to na wani matsayin na malamai da a takaice dai amma abin da ya yi mun da wuya a ce dan kace kuma an kuwa ya wuce ya wuce ɗari kuma kace an ce ba wuri sama ɗari ana yi wurdi mutalak wanda yake babu annabi kayyade ba sai kai tai subhanallah ba ka ilga ba an har ya wuce ɗari sai kai tai kurin ba da sai ma ba ba lahi bane ba amma kace ɗari da kaza dubu da kaza shi ne babu shi a sunna makana ai tai kurin shine in kuri mana in kuri mana kai da ya ya fadala kai sunna kuma ga gauƙiya ma za ta mashi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. kai kuma Eh, wannan mai salatar tasbih ne ya ta aiko mai sai kin da san ba wai eh, tambaya yake yanda ake yin ta kuma da lokacin da ake yin ta tun har aiko message in irin salula ya yi min magana a cikin whatsapp ya yi aiko a lamba ta ya yi whatsapp to ya aiko a whatsapp ya ce iya so sa ta sabihin aika min ita akwai ta aikace pratikin ta aikace sai aika mishi ya aiko a lamba ta wannan da muke ake kira ta kinan 96 99 01 62 kinan 96 99 01 62 in ya aiko ya ce iya son aika min ta sabihin sai aika min ta mita pratik aikace
to amma da sai wannan shi kuma yake tambaya yace wai ɗazu kun yi magana akan sallah gawa wajen sallah din nan yace akwai kabbara guda hudu da ake wai kowace sai an ɗaga musu hannu ɗaga hannu haka
abin da tabbata hadisin marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu guda yake kama a idi ne an samu an ce ibn umar shi je abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kanka ya- ya- ya wadace ka daga hannu guda na harko shikenan saura bai ka daga ba ya kanka ya kabbara shine yayi
ta wannan tambaya yake wai ma mu in iya tsakiyar karatun sura in liman ya yi rukuri ko yanke zai yi ko irisa zai yi ko bai ganta sura ba dole dole ko bai ganta sura ba dole dole bin liman an wajibi ne shuka ta shi musabi ne ba liman kenan dole sura ko bai ida ta ba ko bai sura ba ya kullun duka zai bi liman na'am ya ba kai fatiha ba balle ba kai sura ba ko ba ka zo misali ka zo ka zo ka zo ka makara liman ya kusa rukuyi ba kai fatiha ba ya ce ka tsaka fatiha ka bi liman kusa ka bi liman kuran eh ka ayi rukuyi da kai kuran shine sunna eh ba ya fatiha kun ta huce ka wannan eh sai wanda yake tambaya cewa wai da ake ci- eh, sallolin nan guda biyu na musulunci wanda ake idi da ake cewa wai wannan babbar sallah da karamar sallah wai daga na ka samu wannan bambantawa ban sani ba shi annabi ya ce kun salatu ido haka annabi ya ce kun salatu ido salatu adha cewa babbar karama wannan magana ce ne musamman da aka samu ta Mm. shi da koran ibn ibn hajjal aka bada wannan aka ce mai aka ce ranar ranar eh to wannan aka ce ranar aka san ya kata kan haka nan ba a ce ba sallah eh yawa shi ne ce mm ranar ranar ranar goma ga wata ba
sai wannan take tambaya cewa wai wai ya halatta shi kaga a can ce hajjal akabar mun hajjal akabar ta yau mun hajjal akabar ba ta yi mun idil akabar ba da mutane kasan adam akwai mu dogara shi da Allah ta yana hajji ta aikin hajji ne a garin kuma na abita akan aminan ne kwanakin mina amma gaskiya shi da a cewa ga buka karama don wasu ma san inkarin misali ce karama da babba bai kamata ka sa amma dai ni dai wasu na samu da a takaice kuma mu tsaya nan kuma
to sai wannan take tambaya cewa wai wai ya halatta eh, mace ta ce ma namiji tana son shi in ta yaba halin shi a takaice a sunna ya tabbata sahabbai mata sahabbai sun yi amma kullum muna magana wannan magana kan mata samu matsala in haƙƙi san ki rungumi kadara yakan yi ki ce da san shi bai san ki ko bai da halin arman kin gani kenan kai tun cikin matsala ce kenan ki rungumi amma kuma irin wannan mutum da san me kin da mutum da mai hali bai ji iya baza ki ba ce ba da zaka tana neman neman maza neman neman aure amma dai shari'a ba ta hana ba kin da halin mutum da imanin shi kina san shi aure ba shari'a ba ta hana ba amma ki rungumi abin da ya zo gaba amma muna kiran hankalin mata irin wannan lamari ya zaman to mu ci misali kamar zawara mai zaman kanta ke abinta amma ki misali ke budurwa uban ki ke magana akan ki je ki magana kuma uban ce bai raba kin kin kula kan ki rikici kenan kin kulla ma kan ki rikici idan ki ce kina son uba ce ba a so ko ga wannan magana kin ga kuma matsala eh mazawara take uwa kanta ce wannan ka gani ita ma kuma ita ma budurwa tana iya amma ta bi ta hanyar da za ta iya ka abin ya zama matsala gaba Mm, na'am a lokaci tuna ga lokaci yayi Allah kai mu shiri na gobe insha Allah na kare goma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته